الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mun shiga rana ta goma sha biyu ga watan ramadan mai albarka shekara 445 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka 22 ga watan maris ko kuma march 2024 kai tsaye kafin aminu ka karanta boyinka ga wannan cewa wanda ya ce da matashi ki tafi gidanku ne na gaji malam wannan saki ne? e saki ne a'a ba saki ba bayani ɗinka kai miji shi zai fayyace mai kake nufi domin da ka ce ni na gaji ka gaji da mai in ka ce saki ne za ka yi kuskure in ka ce ba shi ba ne za ka kuskure innal balagata ujmilat bi bayani sace to kai miji me kake nufi eh wallahi ni na gaji da auren to shikenan wannan ban sai ko dan yace na gaji da auren to da wannan lafazi naka na gaji da auren ban sai in yace a ni ina nufin na gaji da halinta ta je gida sai na zo to kaga ya waske da kuma kace ya sake ta shi yasa dole dole sai kai bayani amsa kenan akan wannan kuma da Allah masu aure dukan masu aure ne mu kuma da hankali da lafazin da ke fitowa daga bakunan kiran mace da sunan miji fa malam mace tana amsa Mrs Bala Mrs Aminu misali kuma ga sunan mahaifinta ya haya la wannan ba shine daidai ba makircin baturan mulkin mallaka ne ya kakaba mana ɗabi'arsa mai ɗoyi mai wari yi watsi da wannan ud'uhum li'aba'ihim Allah ce ku kira mutane da sunan iyayensu Allah ya samu dace kuma ma abun kare zan yi misali kuna maganar mata yanci yanci yanci feminism feminism feminism cewa mace sama take da wai da namiji to yaya kuma aka waye gari kullum idan mijin nan naki da yake amsa sunan shi ya rabu da ke kin tashi daga Mrs Aminu kin kuma Mrs bashir daga bako mrs yahaya kin ci gaba ta sunan mazaje ke amma shi uba ana son sunan shi idan ke halima abdulkarim ne har abada alkarim babu canji sai na magana yancin naku da kuke magana sannan in kun ce daidai ne masu da'awar feminism me yasa su mazajen ba sa amsa sunayen matayensu saboda samu gender equality da kuke magana shi ma dinga kiran shi yahaya aisha ya sunanka ya ce balarabe kalle koko kunga sun kai ku sun baro ku so wannan ku rike suna mazajen ku shi fi dacewa ba wancan shirme wanda ba shi da asali tamboyi bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iya ku cewa malamin da na zo sallah da masu tarawih ainihin mai sallar nishadi ba su kuma a tsarinsu da mamar tarawilu raka abu suke yi tashi da sai su sallar kuma na shiga da biyu su ba tare da sun rabe tsakani ba da duk kuma daidaiya da farko ba mara ya hukuncin sallar ina fahimce ka da kyau kai ba ka yi lisha ba ne haka ne kuma sai suna tarawih wanda ba sa yin raka'a biyu su yi sallama kai kusan abin ya zo maka daidai ke to sai dai ina suka sami yin raka'a hudu ba sallama ina suka sami bayan hadisi na cewa salatun laili mafna mafna ina suka samu wannan sunna sallar dare bibbiyu bibbiyu ake a raka'a biyu don raka'a biyu kai sallama ina suka samu hudu swat kuma ba wuturi ba da wuturi ce kana iya raka uku a jere biyar a jere buka a jere tsaraka sai ku gyara musu wannan tsarin naku ba daidai ba ne ƙwarai kuwa in suka dawo zuwa ga daurin suna shi in ba ka ba don me za mu bai ka irin kasa musu to ba ka san da ƙila haka ba a je ya za ka yi idan misali suka zo ba su zauna ba sai ka yi tasbihi mana a dawo a zauna idan ba a yi ba ka bi su in aka kare sai ka zira ka gyara don ba domin za ka bar zama amma lallai ba daidai ba ne su zaka wallahu ala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi.
wa iyyakum Tambayo- Tambayoyi daga jikin mace. Binta ya ce yana aiki a private hospital. Aka kawo su mara lafiya su ba shi magani. Idan ya warke ya ji daɗi bayan bil ɗin shi na asibiti sai ya ce kuɗi ya raba wa ma'aikata tun daga likita har zuwa kan waɗanda ba na ilmanci ba. Wani mene ne hukuncin karɓar wannan kuɗin? kuma idan mun karɓa ya zanto kuma ba bai halatta ba to ya za a yi مسكين أجسين حديثي يعني أجسين حديث سيد البخاري أقول صحابي أنا كان شيء عبد الله ابن اللطبي ابن اللطبي النبي يا أيكيش صلى الله عليه وسلم سجيب كرب الزكاة أقوي كذا mutumin ne je karɓo zakka sai suka ce wani ga zakka ka kai ma annabi mun bayar kai kuma wannan ka sa a aljihunka saboda ka hidima ya ce ya rasulallah ga zakka ga aikin da aka sani na yi amma wannan sun ba ni na wani san mai ce shi san sansan tunan da Allah ya fasa ya ce a'a ya za mu aiki mutum ya je aiki misali ka ce na gwamnati kenan ya zo mana da cewa ga aikin da muka sa shi amma wannan kuma an ba shi ne sai ya ce mutum ya zauna a gidan uban shi haka hadisi ya ce fa halla jalasa fi baiti abihi ya zauna a gidan uban shi ya gani in za a bashi kyautar to me abin fahimta sako a hadisin shi ne duk wanda aka jibinta mai aiki na gwamnati aka zo aka bashi wata kyauta mabuta ilimi suna cewa ka kau da kai daga wannan kyauta saboda ana neman sanadi da kofa ne saboda in baki ya ci ido ya ji kunya nan gobe in ya zo tunda likita ne kai aiki da ka gan shi gobe talakawan da ke layi suka ce duk wuce su ka zo a yi makarsa ah to ai ka ci to wannan ake so a toshe ta nan corruption ke shigowa ko bu gane ba ta nan cin hanci ke shigowa ta suna wasu zai fishi ce ya zauna a gidan uban shi mana ya gani inda ba don kila kai likitan ba ne kai wannan aikin ba ya same ka a gida mana ya kai muku ba za ku gashi ai kamar mutum ne ka ga ainihin in ya samu mukami ciyaman ko gwamna ko ko ga an dinga siyo musu kayayyaki iri iri da sallah a dinga kai shanu gidan ba don allah su yi ba yaudara ne ma kirci lokacin da bai hau mukamin kuke mai ba mun taɓa wani gwamna a nan kano wanda ke kirista na ɗan jihar edo da ƙoshi ta rasu a jihar edo sai da jama'ar mutu aka yi ta kai shanu gidan saboda munafinci kawai na neman gindin zama to sai mun canza irin hali irin wannan yin abu na neman abin duniya saboda haka amsa ta gare ka ya kai ɗan uwa likita ko likitoci masu albarka wannan sana'a ta ku tana da daraja muna bukatar samari mu ku shiga wannan harka ta likitanci saboda muhimmancinta da harkar lafiya ba wasa ba idan misali kai ma likita kai ma wani aiki ya ji daɗi don zai baka kyauta ya bari ba wani lokacin a wata munasaba ta daban saboda kawai gudun toshe kofar wannan al'amarin ka toshe الشبهات خطافة والشهوات خطافة ya ce na gode to amma a zamani irin ne albashin kila ba biya ba ko albashin bai isa ba ga matsalar ce ba ne a gida na kallon shi a fuska gara ba biya kudin makaranta ba ka ce bari sai wani lokaci to ai anan ne hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shi nan ne jarabawa tuni fatawata a ran sun ce ya danganta da ƙarfin kuma imanin ka bil in ka kana da ainihin ƙarfi na fahimta ka ce kai ba na bukata da wannan shi ne abin da ake bukata idan ku talauci ya fafaro ka bayan da ka iya to nan kuma sai mu ce to Allah ya kyauta Allah ya kyauta mu kokari da Allah mu kiyaye dokoki wa gurin hali ko masu kyauta ku dinga kyauta a muhallin ta Allah ya ba su na shi gaba yau eh yace to idan sun karɓi irin wannan kyaututtuka to ai matsalar ita ce tun farko me yasa ba ku nemi sanin hukuncin kyautar ba tukun ai mun sha faɗa abdurrahman al-asbari allah ji kan malam ne lahalari yana cewa ne wannan karatun kusa duk ƙasar hausa an san shi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama allah a ƙasar mu ta hausa arewa babu kusan zaurin da ba karanta lahalari maza da mata an san har ana ma lahalari kirari lahalari matatan sallah malam na cewa haramun ne mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin allah ka san hukuncin Allah wajen karɓar nan kyauta an dai riga an karɓa in an karɓa shi ke nan maroki Allah ya fi abin da ya wuce amma sai ka ɗau aniya za ka yi amfani da karantarwar da ka ji yanzu in da ci mai saboda idan kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a azam yace in baka sani ba to ai musiba to in ka sani kuma musiba ta fi girman kiyar Allah kai mana afwa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا بكم. Yake cewa malam a masallaci an tada tarawih waɗanda ba su samu sallar da suka nishaki ba sai su kuma suka haɗu suka tada sallah ta isha a ce a dai cikin masallacin shi ya halatta.
ba daidai ba ne su yi haka inda har an riga an yi lisha kuka zo ba ku yi tsawar da kuma ta ana sallah ta sallah ne ku ba mu tsa ku je waje ku ta da lishar ku a ƙashin gaskiya ma inda a wajen ma a rahaba da muke cewa haraba inda sauti na kaiwa gare ku ku haƙura kawai ku bi su kuma ba muna da mafita ba ku kabara ku bi su mana in sun yi hudu shi kenan kun samu don ku misali amma ku kabbara sallah ana yi kuna yi wannan yana daga cikin rashin ladabi ga masallaci kuma rashin fikihu ne a addini hana rantsuwa sai idan ku matafiya ne su suna cika sallah ko kuma matafiya ne to kaga kuna son kura ya sallah kura ji na matafiyi idan ya bi masu cika sallah bari shigo muku da wannan reshiyo na bayani an riga an sauran ko idan mutum ya taho daga sokoto kusa zai tafi kaduna sai bi ta wannan hanyar sai zango a kano kuma sai ya sauka ko kuma in ce sai ya zo ya tadda mu muna cika sallar aza shi kuma kasar yake to ya zai yi amsa shi hudu amsa ta farko suna cewa yabi masu cika sallan nan suna yin raka a biyu ya sallame ta zaɓe shi wanda shi ƙasar da mai amsa da farko amma kusur in yi sallama ya riga liman salla ya sallami sallar shi ba ya sallama wato ya sallame shi akwai wannan amsa amma ba daidai ba amsa ta biyu cewa a ya daidaici su in sun yi raka a biyu sai shi haka tsara daidai gaba ke to wannan ya fi kusa ma sama da na farko amma shi ma kuskure amsa ta uku in sun yi raka a biyu ya zauna kare tashi ya yi ta addu'o'i sai sun kare to kuma ya sallaba ta to a hikimar da aka baka ta ka sallame kai tafiyar ka taro shi ko kuwa kai an baka dama kai maza ka sallame ka tafi ne kuma ka tsaya kana ta zanga tafiya addu'o'i iri iri bisa amsar da ta fi dacewa cikin amsoshin shine ne in ka biyu sai ka ci kawai amsa ta biyar su baka dama ka yi raka'a biyu ka ce ni matafiye ne sai ka sallame kullun ala sunnatihi kowa na kan sunnati sai naga wannan ta danye kama da tambayar da aka yi dazun nan wallahu a'lam wannan ka su'al tambayar mu sun kare za mu je ga aya ta gaba Allah ka ba mu albarka Qur'ani Allah ka ba mu albarka wannan karatu da wannan tafsiri ya Allah ka sanya mu cikin bayan ka da ka amince da su kai da su iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين na'am ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون dama na gaya mana je cewa wannan aya tana da alaka da ayar da ta wuce in an tuna ayar da ta wuce Allah na cewa walau tara id wuqifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi rabbina wa nakuna min al-mu'minin Allah ce da za ka ga lokacin da za a tsayar da kafirai akan wuta su dinga cewa ya laitana ya kai cansu ina ma a mayar da su duniya ba za mu ƙaryata ayar Allah ba lafazin sun mai da lamiri zuwa ga kansu ya laitana ya kai canmu a mai da mu ba za mu ƙaryata ba a lafazin su ke za mu kasance cikin mummuni to shi ne Allah ya ce bal ina kayya shi ne bal a'a badalahum ma kanu yukhfuna min qablu yau ai abinda suka suke boyewa a baya na kafirci da girman kai da yi ma Allah taurin kai da ja'ija da Allah to shine badalahum yazo ya bayyana gare su an Allah na cewa afasirun haza am amtum okay yanzu kuma sirri ba kun ce annabi sirri da shi yanzu ga jahannama yanzu kuma sirrin ne ba kwa gani ne shine ba badalahum ya bayyana gare su ne ma kanu abinda suka kasance yukhfuna suke koya na kafirci min qablu kafin wannan lokaci daliban harshen larabci me yasa aka ce min qablu min harafin menene harafin menene to me yasa bai ce min qabli ba ga min tazo amma lamun amma ta rufa bai ce min qabli ba ko min qabli aka ce mai dalili in na ce da kai kharajtu min albaitu ila almasjidi na yi daidai? mai daidai ba? kharajtu min albaitu ila suqi ba ka yi daidai ba kharajtu min suqu ila almasjidi ko na ba ku misali ne kawai me yasa kace saboda min tana musuna kasara min hurufil jar to nan me yasa aka ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu ba ce min qabli ba sai mu ce da qablu da ba'du da ta'tu da fawq duka zuruf qablu zarf al-zaman ne ai ba'adu zarfu zaman to duk inda ka sami qablu da rufu'a to suka ce qablu marfu'un bidhammati adh-dhahira niyabatan 'anil kasri an gane ko linqita'i al-idafa wal idafatu manwiya shikenan kawai an daɗe ƙablo daga idafa idan ka ce misali jitu min ƙabli an akula shi ke nan baka da ishikali ƙabli majururin bimin ƙabli an an ɗinka misali shi ya jogala ta da ainihin ƙabli tunda akwai idafa sai ka yi kasara amma idan ka yanke to sai ka ɗauka kasara ce a wurin amma wadda ta wuce kasara rufawa ne anan saboda idafa an katse ta ban sani ko kuma ce wannan bayanin ba lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu amma ce yi illa min ba'adi ma saboda akwai idafa a wurin saboda haka min qablu ina maimaitawa marfu'un bi dhamma niyabatan an al-kasra linqita'iha an al-idafa wal idafatu manwiya haka zaka fara idan ka tashi li'rabi akwai wasu hanyoyi da kuma zaka iya bi arabiya muhimmiya ce sanin da fahimtarta wajen fassara littafin Allah domin Allah tana cewa inna anzalnahu a wata aya ja'alnahu qur'anan ايش عربيا بلسان عربي مبين عرفتم saboda haka abinda suke boyewa ne ya bayyana gare su walau ruddu la'adu kaji mahalcin su ne fada Allah ce da za a mayar da su duniya da suka ce a mayar da mu za mu ga Allah ce da ma an mayar da su la'adu sai sun koma kan tsiyarsu la ilaha illallah masanin su ne gaya maka ya san halin su ne walau ruddu la'adu inda za a mai da su duniya din za sun koma zuwa ga tsiyata ko lima nuhu an da sun koma zuwa ga abin da aka hana su wa innahum lakadibun ƙarya suke to ya rige wa fi Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah haditha qila a wata aya saraka mahallicin su ya bada shaida ko da ma an mayar da su mai hali baya fasa hali shi sai Allah ka samu canza daga mugun hali zuwa kyakkyawan hali waƙalu ka karanta malam waƙalu suka ce iniya yau ba kome ba ne rayuwar nan ba kome ba ne illa hayatu na duniya rayuwar duniya ce kawai wa ma na hannu riba ofin ba wani nan ba za ta shayin haka suka ce kuna ce an an mutu an shiga kabari ƙasa ta cinye mu mun zama ƙwarangwal wai za mu sake dawowa suna inkarin haka shi ne ibn khalaf wata ran ya samu ƙashi na rago ƙashi fari fat ya ɗauko sai je gun manzala ya ce ya muhammad ubangijinka kana gaya mana zai ta da dabbar da ke da wannan ƙashi kaji fa nabi ce na'am waya ba afuka waya dukkan na Allah zai ta da ƙashin da ka shigar da ka wuta akan shi Allah ya saukar da wata aya a cikin sura mai lamba 36 wa daraba lana mathalan wa nasiya khasa qalaman wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa bi kulli khalqin alim Allah ya ce wai mu yake buga mana misali yazo da kashi yana man'ul idham wa hiya ramim ga ya mai yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya kirkiri kashin a farkon fari shi zai dawo da ita kaga bai ce da shi Allah ba tun da bai da Allah din ba amma dai ta yi imani da samuwar kashin ko to ka duba to shine abin da suka faɗa a nan suna inkari cewa wa ma nahnu bi mu'fil mu ba za ta tashe mu ba in mun mutu mun mutu kawai to kuma akwai masu irin wannan tunani ana kiransu materialist and ko agnostics suna inkarin tashi bayan an mutu ya dan uwa ai ko ba a gaya maka ba in ka kalli shuka ka san na nuna maka akwai tashin kiyama Allah kuwa wa tara al-ardha hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahis kaga kasa malin shuru ta mutu yanzu misali duk inda ka je filin kasa ai matacciya ce nan gaba ka dan kila wata ɗaya ko biyu damina in ta kankama yaya wurin da yake ƙasa ne fetal sai ka ga malam shukoki kwarra kuma haka abin ke ta faruwa so Allah innal ladhi ahyaha la muhyil maut Allah da ya raye wannan ƙasar shine fa zai raye mamata mana ga ayoyi gare ku baka da dalilin wani musu na tashin kiyama amma kafircin ya cime shedan ya cime suna nan suna musu to mu Allah mun gode maka da baiwar imani da kyautar imani Allah ka rike mana imaninmu har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya rabbal alamin hakaran ta gaba walau tara da zaka gansu iz a lokacin da wuqifu ala rabbihim a can bai wuqifu ala nar yanzu kuma ala rabbihim randa za a tsayar da su gaba ga ubangijin su qala sai Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq da kiyamar ta yanzu ba gaskiya bane ko alaisa hada bil haqq yanzu ba gaskiya bane kiyama kun ce ƙarya ne annaba ƙarya suke masu wa'azi kun ƙareta su kun ce ƙur'anin ba gaskiya alaysa hadha bil haqq yanzu ga kiyamar ƙwalo ba gaskiya ba ce ƙalo bala suka ce na'am na gaskiya wa rabbina mun rantse da ubangijinmu a yanzu kuke rantsa ya rabbal alamin qala sai Allah ce fazuqul azab ku dandani azab ku duba ku dandani azab bima kuntum saboda abinda kuka kasance a duniya takfurun kuke kafircewa to ga sakamakon ku nan jaza'an wifaqa sakamako mai dacewa na'udhu billahi min zalik qad khasira alladhina kazzabu قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد تبس وعند سكة قرية حدوها لأبنجي فقد خسر sun faɗi wanda suka yi musun akwai haɗuwa da Allah bayan an mutu ko ba kama? kaman kana yadda wuli ƙalla fa inna ajalallahi? sa'a ajali na zuwa saurin ne kake yi waɗanda suka yi musun haɗuwa da Allah lalle sun taɓe hatta idza ja'atu musa'atu baghtatan suna nan a cikin wannan hali na fagamniya da kafirci har tashin kiyama ta zo musu bartatan katsaham kwamfa ba su yi aure ba kuma kalmar sa'a a ƙur'ani takan zo ana nufin tashin kiyama misali a nan wuri iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ai kiyama ake kiyama ta kusa amma kuma kiyama takan sa'a takan zo a qur'ani ana nufin lokaci wa yawma taqumu as-sa'atu yaqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun kaga sa'a sa'a Allah ce lokacin da sa'a za ta tsaya kiyama kafirai za su yi mutu ma labithu ghayra sa'a sai wallahi mu a duniya ba mu zauna ba illa dan lokaci kawai an gane ko wannan shi ne jinas ke aina to da sauransu suna nan cikin wannan hali hatta idza ja'atu musa'atu baghtatan kuma kiyama za ta zo ne baghtatan Allah ce la ta'tikum illa baghtatan ya Allah kiyama aka ce za ta zo mutum biyu sun baje yadi suna ciniki kafin a ƙara cinikin kiyama ta sa wani ya ji yana tatso nono daga hantsar tinkiya ko ka ce sanuwa mai nono kafin nono ya zuba a ƙwarya ya kai baka kiyama ta to abin tsoron wani yana cikin sabo kenan za ta lafiya shi wani kuma yana cikin ɗa'a wani yana cikin ɗawa wani yana cikin yi ma'uwar shi mahaifiyar hidima wani yana da alaka da kitabun na ƙur'ani ka ya Allah a taɗaice la ta'atikum illa bagta haka Allah ce ba za ta zo muku sai katsa so kowa ya zama to cikin shiri kullum shi zaka da bakinmu ya yi sanyi wajen yawaita kalmar shahada kullum la ilaha illallah hasbunallah astaghfirullah kullum ala bi fikra tatma'in al-qulub da ambaton Allah ne zuciya kullun ke nasuwa lokacin da kiyama ta zo musu baktatan qalu sai su ce ya hasratana ya hasarar mu ya tabewar mu tabewar su da asarar su alama farradna saboda sanya da muka yi sakaci da wasare sare ko wasarere da muka yi fiha a cikin gidan duniya ko dangane da sha'anin lafiya wahum alhali su yahmiluna suna ɗauke da auzarahum niki-nikin kayan zunubin shi ne auzar sun yi dako niki-niki na zunubansu ala zuhurim akan bayansu ala faɗaƙi kaji ala ku saurara sa'ana ya ziro tir da irin wannan kayan nauyi da za su ɗauka tir da irin wannan kayan nauyi da za su niki-nikin shi kiyama in ta tsaya aya ta gaba وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون na'am أفلا تعقلون
aya mai lamba 32 kenan a cikin wannan sura ta shida suratu al-an'am Allah ya ce wa man hayatud dunya illa lahun wa lahab kaga rayuwar duniya ba komai bane illa face la'ibun wasa wa lahun da wargi amma wala darul akhirah gidan lahira kuwa khairun ita tafi lil ladina yattaqun ga masu tsoron Allah to afala ta'qil ba ku da hankali kaji qur'ani daki daki nan sai aka baka abin da ake kira muqarana kaman cici ne tsakanin wannan gida da wancan duniya an kira ta duniya ne lidunuwi fana'i wai saboda saurin karewarta ita kuma lahira an kira ta ne li'ukhrawiyyatiha fil baqa saboda kasancewa ta karshe ba za ta kare ɗaya kenan na biyu ita duniya gidan jarabawa ce al-yawma amalu bila jaza wa gadan jaza'un bila amal yau aiki ne tukuru ba magana hisabi kada yi aiki wa qulil ita kuma lakira ba bukatar aiki sakamako ne kaji bambanci na uku duniya abin ubangiji da darajar ta ta kai fiffiken sauro wallahi da Allah bai ba kafiri ruwa ya sha ba laukanatid duniya ta zino inda Allah janaha ba'udatin lama saka kafirin sharbata ma'a da duniya tana da kima da daraja a sikeli da nauyin ya kai fiffiken sauro lama saka kafirin sharbata da ba kafirin ruwa ba to a yau kuwa kafirai suke juya ta bayan idan ka ɗauko masu kudin duniya da suka fi ba kudi a duniya mutum goma farko ba musulmi da isi ba mu ka je ga bincika da kyau goma farko ba musulmi iyalan da suka fi kowa tara kuɗi a duniya za a ga yawanci abu ne rothschild family misali rothschild da aka ce sun fi kowa kuɗi kuma fiye da shekara kusan ɗari suke jagoranci a matsayin iyali guda rothschild da suna da hannu wajen kafa ta ƙasar isra'ila a tarihi ta wura ga yahudawa ta ba dai kuɗi ba ta kuma sai mai tun da kaga duniya Allah ya ba kafiri mai ma musu cewa Allah babu shi mumini da ke cin kwakwa kuma Allah ya hana mai kai ka san da walake duniya babu da zai biyu ke na uku duniya gidan zalunci da mutum ya yi zalunci ya nuna tun karfi da isa kuma ka gan shi salin alin kai ka san da walakin goro amiya barawo ya tara mutum ya ce kudinka ko rayuwarka kuma ya karfi kudin ya kuma kashe mutum ya sake yi kuma gobe ya biya ya je umar aikin haji ka ɗauka ba ya sani to ai da rayuwa ba ta da mana kuma ke duniya ita kuma duniya ita da kanta take makanta kirari a wata waka zan ba ku fasar take cewa kai dan adam ni fa ni ce duniya ina da yawan yaudara wai tana mutum magana cikin na da yawan dariya amma in ka bi dariya ta sai na sa ta kuka wanda ba iya duniya ke duniya tana da roƙo da tsirkaniya in ta buɗa maka mai da hankali za ta suke maka duniya sha'awar ta ke sa zuciya ta mutu kuma duniya yana daga cikin ɗabi'arta tana tallata kyale-kyale mata kuɗaɗe ado ƙawa babbage da sauransu waɗanda ai ba laifi ba ne ka samu mace mai kyau mumina mai imani laifin ba laifi ba ne amma abin da ke gaya maka ana nufin a ɗaya ɓangaren wace karka nemi dukiya ka tashi kai iyari iya fata ne ya kuɗi kar da wasu ne ya kuɗi amma na halal na halal to duniya ba haka take bukata da kai ba tana da ainihin abubuwa masu yawan gaske kuma ita ƙarshe za ta kare ita kuwa lafira gidan sakamako babu hasada cuta babu keta babu jami'a wani za'ana mafi zaunin fil Allah ce hatta ma nun kufurci da ke cikin zukatan bayi kafin su shiga zan duk sai an cire babu za a ga mutum ka dinga wani kafa kana harawa duk babu wani tsabar jin daɗi ne kawai shekaru ba su karewa ba wani tamojewa a al'adanta mu tashi mu neme ta tukuru ɓangaren neman ta kenan kaga amina azumi mu muna son azumin nan Allah ya ajiye mana shi a cikin taskar mu na aiki kaga ai muna sadaka kaga muna tarawih kuma kada wannan darussa na azumi bayan azumi ya wuce kuma mu aje shi kaga masallaci ya daina cika lokacin sa yanzu goman karshe na zuwa masallaci sai kaga ba masallacin ki amma ana ajiyewa sai fara ramewa ko ina darussan azumi suka tafi Allahu a'lam Allah ka sa mu gyara amin suratu Allah ta'ala yake cewa ita rayuwar duniya wasa ce da wargi wala darul akhir ina mai tawali gidan lafira khairun ita tafi amma ga mazin tsoron Allah afala ta'qilun shin ba ku hankalta ne qad na'lamu ko قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله يقول للي منسل شيوا ليحزنك الذي يقولون abinda kafirai ke faɗi gare su yaron Allah mun san yana bakanta maka ana kai hakuri wannan malamai suna kiran shi tasliya hakurkurtarwa da rarrashi mun san abin da suke faɗa su ce kai boka ne mai mun san duk yana bata maka rai kai hakuri ya rasulullah Allah ka sani fa innahum la yukadibuna ai su ba sa kare ta kai sun san kai mai gaskiya ne domin tun kafin annabi sallallahu ya bayyana da'awa a makka ai tsakanin kafiran makka junansu ba sa ba juna ajiyar kuɗi ya sai ce zan kai ma muhammadul amin da abu jahal da abu lahab ba a yada ce kai mace a mana zan kai ma al'aminu muhammad to al'amin ya zo daga sai kun kare sa shi na'am shi Allah ta'ala yake cewa fa innahum la yukadzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yashhadun adh-dhalimai suna musu ayoyin Allah da gaskiya tun suka yi musu kuma ga wasu san gaskiya ne la yukadzibuna suka ce mishi Muhammad al-Amin na tabbata kun san tarihin rigimar da ta so ta kaure lokacin gina Ka'aba zaman jahiliya suka gina Ka'aba to suka zo za a yi rikici wace kabilar makka ce za ta ɗauki dutse hajarul aswad ta mai da shi daidai setin gidan shi sai rigima ta kawai saboda duk wanda ta samu daman ɗaukan dutsen ta mai da shi seti ta fa ta tsere sauran kabilu suka shi Allah ba mai gaba ake cin ko cin sai suka ce to ku tsaya duk wanda ya ƙullo mana ta wannan shiyar mu yadda ya zama shi ne alƙali malam sai manzo Allah ya bayyana kuma kafin a bashi ma manzanci da kamar kusan ko shekara biyar a ta ta fara lokacin suka ce ma'am na'am ja'a muhammadul amin amin suka ce the trusted gashi ne ya zo so trusted ya zo muku da ayyuka muku kareta daga ba shi za Allah ce azzalume ne kun san gaske shi an sami annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwance mayafin shi yace to ku dauki dutsen ku sa a mayafin kowace kabila wakilin ta ya kama bakin mayafin ku cicciba kai nan kai nan tunda mayafi yana da kusurwa da yawa kowa ya daga suka kai daidai saitin sai shi dauka da hannun shi mai albarka ya sa suka ce radina radina radina aka magance matsala shi ne zo muku da sako in kuka ce mai sihiri kuka ce boka to ka sani ya manzan Allah la yukallu ba karka ka ce azzalimai ne game da ayoyin ubangiji shine walakin zalimina bi ayatin lahi ya jihadu suna musu su mafi haɗarin abu kuma shine gaskiya kai musu da ita ولقد كذبت رسل من قبل اقرأ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا نعم ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يا سلام ولقد كذبت رسل من قبل حقيقة يا منزل الله أن قرية منزلني قبل معنى إنسان قرية تاكا عبا فارو بني باكم زي زمك أعرو بني sunnar Allah ita ce kullum tsakanin ƙarya da gaskiya sai yi kokawa kuma ƙarya kaga kafirci ai ƙarya ce imani kuma gaskiya ne sun yi rigima da imani a farko a yanzu ma ana yi har kiyama ta tsaya ibn al-qayyim yana cewa al-haqqu mumtahanun wa muntasirun fala ta'jaz fa zalika sunnatur rahman gaskiya sai an jarrabe ta amma ita ke da nasara a hakuri ta ce karka kasa haka sun da Allah to haka suka yi da annabawa su yi rigima da annabawa su kare ta annabawa Allah ta'ala ya ce a'a haka sunnar take sunnar Allah babu canji walaqad kundiba rusulun min qablika fasabaru ala ma kundibu haka ne an kare ta manzanni gabanin ka ya rasulullah hmm fasabaru suka yi hakuri da sha ƙuri shi ne maganin komai sai suka yi haƙuri alama kun dubu kan ƙarnar da aka yi kan ƙarfar da aka yi sai suka yi haƙuri wa ƙuhu an cutar da su na biya an kashe shi cutarwa ke ya yi ɗan zakariya suka fafari baban shi annabi zakariya aka ce yana tafiya sai ga bishiya ya ce ki buɗe ne annabin Allah ne na ɓoya fafaro ne aka yi malam bishiyar ta buɗe ya shiga shaɗan ya ce da su yana ciki kusa zarta biyar ka kuma Allah ce da shi ka yi haƙuri la ilaha illallah haɗu su shi za Allah ce wa ya ƙtulun al'ambiya bi zai da haƙa suna kashe annabawa da gaske sun haka Allah ce an cutar da manzanni gabanin ka suka yi haƙuri wa uzu an cutar da su hatta a tahun nasruna har taimakonmu ya zo gare su innan nasara na saurare su nasara na tare da haƙuri wala mu bandin da kalimaci ba wanda ya isa kuma ya canza dokokin Allah sunnar Allah ce kuma ko kai ɗalibi kana neman digiri a makaranta ga ruwa ga rashin mota kai haƙuri mai wata kusa da kayan graduate ka fito da first class ko da towa sai ya yi murya duk wahala ta wuce amma sai da kai ne sai da kai ne yarinya ce masha Allah kuma ta yi kanta aka fito gasar neman ta aka ce to kowa ci zo musa ya ci gudu sai za ka ci kuɗi da yawa kawo wannan ka kai kawo wannan aka yi maka tattas aka tace ka har ka zama an gogu ba an goba an goge ka ƙarshe an rai da tana a gida sai ka ce Allah sai ki wanci a shi na sha wahala yau ga wahala ta tabbata ba haƙuri kai ba shi manomi ba haƙuri ke ba ya siyo taki ya siyo kaza kaza duka ba ya sai insecticides da herbicides duk ya zuba ran da zai zo ya yi girbi mai tarin yawa kai da baka yi ba misali to sunnar Allah ke wani ce da haƙuri mutum ne wallahi da ya zama kare tunda kaga Allah ta'ala ce wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihi wala taku fi dhayqin mimma yankuru kai haƙuri haƙurin ka dan Allah kar ka taɓa samun kuntatawa akan makirci da kaidi da suke kullawa haka Allah ya ce inna allaha ma'al ladina taqaw zaka ga masu tsaron Allah yana tare da masu sadaka Allah ka sa mu kiyaye amin to shine Allah ta'ala ke cewa an kare ta manzanni gabanin ka fasabaru suka hakuri alam alama kubi wa ubu aka cutar da su har taimakon mu yaje gare su ba mai canza dokokin ubangiji wani qad ja'aka min naba'il mursalin hakika wani abu daga labarin manzanni an yanzu gare ka ya rasu akwai abin izina akwai abin koyi an gane ko wasu kama sabara ulul azmi min rasul aya ta gaba وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية نعم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى نعم فلا تكونن من الجاهلين aya mai lamba 30 Allah ya ce wa in kana kabura alayka i'raduhum idan har i'raduhum cijewar su da botsarewar su da juya ma Allah baya da suke in kana kabura alayka in wannan ya dame ka ya manzo Allah in tawayen su ya dame ka kaga ba za ka yi haƙurin ba wanda ina ai ba haka yake ba ma'ana bari mu tauna da yake cewa don tsakuwa ta zime ne to shi ne amma akwai mai haƙurin manzan Allah ai ba su to je kama idan juya bayan su ya dame ka to shi ke fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulman fis in kaga zaka iya samo tunnel kun san tunnel gadan kasa shine sullama a nafaqan akan ba mu da gadan kasa da yawa ko? ko ba ku san gadar ƙasa ba gada hanya irin ta ƙarƙashin gada ɗin nan ka je maka gasu na malam birjik abuja akwai ba ku san tunnel ba yawa tunnel gada a sama amma kuma hanya ce a ƙarƙashin gada to shi ne na faɗa amma ka gasu nan sai ka kirga har an taɓa samun zamanin sarki fahad daga nan ƙofar ainihin shabeka in za ka tafi shari'ar mansur zai kai shekara ya wajen kusan talatin Allah ya ɗaga sun fito daga harami suka shiga wani tunan ɗin kusan tafiyar kilomita ɗaya ne kuna hanyar ƙarƙashin dare kawai malar sai gas ya ɗauke mutan da yawa mutuwa su ba wutar lantarki sun shaƙi ko gobara ce Allah wa'ala shi ne kakan ji bature ke cewa there is life at the end of the tunnel ya haƙuri akwai haske ƙarshen ƙarƙashin misali ina ka zo ƙarshen hanya da ke ƙarshen da to shi ne Allah ta ke cewa in ka ga misali abinda suke yayi muni in kana da iko ka je ka nemo nafaƙan hanya da ke ƙarƙashin gada hanya a ƙarƙashin ƙasa au sullaman kuka samu tsani da za ka tafi sama don ka zo musu da aya su gamsu da kai ka yaka in za ka yi kwana ka yi haƙuri don sun ƙalubalance ka to ka ba mu aya kawo mu'jiza Allah ce rabu da su ba aikin ka bane kai dai ka iya da sa in ba kana ganin saboda kana shana kana sha'awar su musulunta je karkashin kasa to ka kawo hujjar hau sama da tsani ka kawo musu mana da karka damu da su kun gane ma'ana ayar da kyau kuwa madalla walau sha Allahu da Allah ya so la jama'ahum alal huda musu zuka fi Allah ba duk sai ka rasa akan shirya to nan wasu na ci ah to Allah kan ci da Allah ya ga dama da kowa ya imani kenan ya yarda da kafirci a'a ka fahimci ma'anar Qur'ani ba a taɓa saɓawa Allah ba sai da ilimin Allah Allah ya san asali amma bai ce don ya baka hankali ya baka manzanni ya karantar domin sa ake kafirci don yi jarraba ku liyablokum fi ma ataku a ya baka hankali ko ga hanyata ga manzanni ga kowa da kowa yanzu yanzu nan kafin da shigo tafsiri akwai dan uwa mutumin kasan ɗabbatar ya musulunta kusan shekara biyu ko uku nan ya zo ya musulunta da sai ya zo yake ban labari da yana tare da wasu kiristoci a benin benin a jihar edo ke ranar tsamman edo sai suka zo suka kama ziyara har ƙauyensu tabbata sun zo ne sun ji da kaza kaza kaza za su ba shi taimako da agaji shi kuma zama nufarsa ya koma ruwa har gaban dagacin da su ka aiwa ne ya musu shi kuma ce me zan yi da taimakon ku da agaji ni kuma nace suna gaitan ka zuwa jahannam da halaka ce wallahi inda za su baka dala miliyan 500 to da naira na ce da shi dalan nan da naira karkari a ina za ta kare a baka yau a baka ma biliyan shi kenan sun ƙare sai sai ƙabarin sai rayuwa mara iyaka bala'i mara iyaka haba jama yau ainihin mu tafi masu rara ma haka ne Allah ya kiyaye amma da imanin mu das na ce akul na ce mala ai Allah ya gara da mu gaskiya yana nan tare da mafi sun zo ne akan su farauce shi akan to haka suke yi na sha faɗa shi kuma addinin Allah ai baya bukatar su kai yaudara haka bukatar yaudara a ce za a ba haka ba a ba ka ku bari shi addinin ya tallata kanshi da kudin da proofs kafin da ba mu don aka rasa gaskiya sai a kama kama kame da yaudara a yi shiga irin na musulmi a ɗauki musulmi musulunci ya fi ƙarfi mai hannu shi musulunci zuma ne zuma ba ta bukatar a tallata ta maɗi ke bukatar ta mun zama shi su mun karanta da su bible ɗin mun karanta da comparative analysis wanda musulunci kullum shi ne kaza kuma da yawa allah ya musuluntar da su a dalilin irin wannan yan jajjagula wanda misali ba su Allah ya karɓa mana ya sa mu dace mun kai ƙarshen ayar halal waqtu an ƙarisa fassara na'am surat Allah ta'ala ce da Allah ga dama da sai ta rasu akan shirya zuciyar aika Allah ce fala takunanna minal jahilin karka da ka zama cikin jahilai ya rasulullah la shine mafi ilmasil wannan ana gaya bane dan mu muji wanda Allah ya tsara kayan shi da gyara zuciyar shi shi ne jagora mafi tsadan halittar Allah mana ku ku ji ga abin da aka ga wani sauran ka yi haƙuri kawai karkada in kana jin za ka yi ɗaukar mataki su musulunta da yake to kuma kaga musulunta zuciya ce daga Allah ko ba haka ba bai dace ga wata rai ta yi imani ba sai da izinin Allah shi yasa imanin da Allah ya mana kyau suna mimitawa mu kare imani da yawan istighfar يوم فإن لا حول ولا قوة إلا بالله يوم فإن إنا لله وإنا يوم إياه الدعاء har kuma ka yi wa shugabannin kama addu'a kai ba kasar ka addu'a Allah ya ba ta tsaro da kwanciyar hankali kai ma tattalin arzikin kasar ka addu'a kai ma harkar karatu a ƙasa addu'a kai ma kasar ka addu'a a bude bodoji arziki ya wadata a samu walwala a ɗaura aure da yawa samari ku yi ta aure kawai aure hurhudu a samu ‘ya'ya baje-baje masu kirki ma'addata masu ƙur'ani a samu adadin masu faɗin la'ilaha illallah in ya so shaidan ya gudu fintako makori matsayaci an da ya kuma ce sana'a kullum kuma musa kana'a me su ce kana ka gode ma Allah kan dan abin da Allah ya kar ka taba kyashin abin da wani ke da shi dan zaka kona zuciyarka ne a banza kawai ka hakura ma'aikata kuma ku tsaya kan albashin a daina cin hanci jami'an tsaro ku tsara ƙasa ku ci gaba kuna ci gaba da taku addu'a saboda duk aikin mu ne gaba ɗaya duk inda ka ga masallatai da malamai to su ne actual security agent because suna cewa Allah ya hana ka to idan aka bari dama abin da tsaro ake bukata kenan a tsare kasa gabar da laifin bukatu araftum baka Allah ya ce ya manzo Allah kar ka damu shirya a hannuna take kai dai kai naka wa ma ala rasuli illa bala lokacin ya cika اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم あ